والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba bakwai ga watan Al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar Nasara kuma biyu ga watan bakwai 2025 a rana irin wannan ta Laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai suna ko taken addurarul bahiyya na ɗaya daga cikin bajiman malamai ‘yan mazan jiya a shekul allama muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah ya wa rasuwa hijira na da shekara hamsin. a wannan masallaci na abubakar ne siddiq basawa ko masallacin da aka fi sani suna masallacin gangare wannan kuma shine darasinmu na hamsin da ɗaya muna kuma daidai kitabun nika littafi da yake tattauna matsaloli na aure kuma galibin kitabun nika yakan zo ne a ƙarƙashin matsaloli na mu'amala kamar yadda suke raba matsalolin tattaunawa a babuka irin waɗannan na fikihu akan tattauna akan matsaloli na ibada wasu malaman fikihun ma sukan yi shimfiɗa da matsaloli na aqida kamar yadda ibn abi zaidin al-qirawani yayi a cikin littafin shi na ar-risala matnun risala kaga yayi shimfiɗa mai matukar kyau game da matsaloli na aqida sannan sai ya ci gaba da kawo matsaloli kuma na ibada a ƙarƙashin masail na ibada sai kuma a bijiro da matsaloli na mu'amala wanda su ɗin ma ibada ne to shi aure na ɗaya daga cikinsu za mu tashi inda mala yake cewa wala nikaha illa bi waliyi wala nikaha babu aure mana aure biye ba lace nafiya lil jins duk wani abu da zaka kira da sunan aure biye ba illa bi waliyin sai da wali irin wannan salan na zance ba karamin karfi yake da shi ba a kora abu sai kuma a tabbatar da wani kwaya daya ko a tabbatar da wani abu to shi wannan abin da aka tabbatar yana da karfi kenan da aka tashi a kalmar shahada aka ce la ilaha daga ce illallah an kora duk wani abu da mutum zai hararo ko ya jawo a matsayin abinda za iya bauta mashi sai kuma aka tabbatar da Allah shi kadai sai ya zama kul huwallahu ahad Allah shi kadai ne kawai to duk wani abu da zaka kira aure to wannan auren bayyi ba illa bi waliyin sai in akwai waliyi mana sai an samu wali a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ce la nikaha illa bi wali shine ma da ya dauka shi ma ya gina a matsayin ka'ida da aka wali sharaɗi ne ko rukuni ne na aure kenan babu aure idan babu wali mun yi magana wancan sati ko mun dan fara magana wancan satin an ce wali shine wanda yake da ikon ya aurar saboda mallakar ismar wanda za ta yi auren to suwaye suke mallakar isma din ko suwaye suke mallakar ikon sa aurar din a matsayin waliyai uba shine na farko sai ‘yan uwan shi, to daga nan kuma sai wanda shi uba ya ba ikon ya aurar, zai iya zuwa cewa ne zo ka aurar da wanci, wannan da uba ya ba shi iko ya zama wani kuma ya aurar ya yi, idan ba wancan uba ba ‘yan uwa to fasulatsanu waliyu malla waliyala, sarki sai zama shi ne waliyin wanda ba waliyi. ko aka samu jayayya tsakanin waliya kowa ya ja tunga ganin cewa yana da iko haka ya fi faruwa ga marainiya to a ƙarshe don a raba gaddama sai wani shugaba kila sarki ne kila shugaba ne na karamar hukuma kila hakimi ne ko wani mai martaba ne sai ya dauki ragamar daura aura shi yasa suke cewa an ce alwali sai ka ce huwa alqaribu aw man yatawalla tasarrufa fil mali wa ghayriha shine wanda yake kusa da ita wadda za a aure in tana da mahaifi wanda ya kai ta kusa da shi daga nan sai ƴan uwan mahaifinta na kusa sai ƴan uwan mahaifa mahaifi mabi da wannan sai mabi sai mabi sai mabi sai kuma wanda shi shu abin nan mahaifin ya jibintarwa al'amarin suna cewa aw man yatawalla tasarrufa fi maliha in ba mahaifi sai ce to a hannun wa take wane ne yake da iko ko yake sa ido akan dukiyarta ta kashe kaza ko ka ta kashe kaza ko kaza yayi ko kaza bai yi ba kaga ya zama wasiyi kenan wanda aka bar wa kula da ita matar eh ita yar kenan to a daidai wannan lokacin sai ya sai ya zama wali ayoyi da dama na alkur'ani sun tabbatar da cewa babu aure sai da wali babu aure sai da wali Allah madaukin sarki yake cewa fankihuhunna bi izni ahlihinna ku aurar da mata da izinin majibintansu kaga ba za a yi auren ba ne kawai sai da wani haka yake cewa kada ku aurawa da mushirikai ‘ya'yanku mata har sai sun yi imani wani mushirike zo neman auren ‘yarku kar ku aura mashi sai in yayi imani in yayi imani babu laifi kuma kuma kada ku auri mushrikai mata sai idan sun yi imani a suratul bakara kenan daka wali wajibi ne ko kace rukuni ne a cikin rukunne na aure la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahida adl yadda ka san ba zai yi ba sai da sadaki to haka ba zai yi ba sai da wali na'am
sai wani ne ta tare matar shi ne ta tsani ya faru a tsarin shi ne mace ta ci daya to bai mai yadda ita ba ko yana so ya gwara ta ne an kai wa kun ta gama jina nan da aka ci sai ta an karar da shi shi to biya ce musu abu ya ɗan zaɓi da faru to wai shi ba ya so ya ɗan su sani ya ɗan ba su sani ko sai shi wani zai zaɓi yake ne wani shawara bibiya wani ya zaɓi shi ke so a yi gane don ka amma midiya ta gane midiya ta wani bai samu wani limani da ya waliyan
a bai ba ai dole wanda aka ce alwaliyu huwa laqaribu am aw man yatawalla tasarrufa tunda da yadda an riga an saki kuma ta gama idda dole sai da sabon aure cikin yan uwanta wani zai daura aure
ba wani ba ba wani ba ba za a je ma wani can nesa ya je ya daura wuri ba bai da wannan haƙƙin in kuma suka yi mashi ƙarya ya daura to Allah yana nan ba duniyar ake ji ba ita temporary site ne akwai lahira mai permanent site to can kuma Allah ne akamul hakimi wannan waliyin kafin ya zama wali ba da ba mafasa ya cika wasu sharuɗa dole ya zama baliki dan karamin yaro dangi ko sun haɗu sun ce to auren wance ka je ka bayar auren bai yi ba sannan dole ya zama aqil yana da hankali ba mara hankali ba to amma anan wurin suka ce in aka ce dole ya zama aqil da ma'anar me da ma'anar mai hankali ba mahaukaci ba ba wai ana nufin mara hankali ba mara hankali zai iya daura wuri abinda ake nufi da mara hankali wanda bai san ciwon kanshi ba shine mara hankali wannan abin yana da guba kuma yana illatarwa ya ɗauka ya ci ko ya sha ko ya rataya ko ya saka wannan mutum bai da hankali dukiya na da ƙima ya ɗauke ta ya je caca da ita ya ƙona ta ya sai banza ya sai wofi ya albazaranci da abin to kaga wannan bai da hankali bai da hankali amma kuma ba mahaukaci ba ne to shi wannan zai iya ba da aure musamman idan dangin ba su da wani sai shi idan ba su da wani sai shi to idan haka ne babu laifi sai sai a sai a gabatar da shi amma dai a babi na mutunta kullin da za a yi na auren ya zama na nemo wani mai mutunci ya zama na shi ne zai zo ya ya samar da da wannan kulli shar'i na uku a samu alhurriya yanci shi wanda zai bayar ya zama yana da yanci shar'i na hudu a samu ittifaqud dini in wanda za a aurar din aurar din musulma ce to shi wanda zai bada auren ta ya zama musulmi kaga mu yanzu mu ce wannan ya zama lazim kenan sai an samu wannan to sannan a samu azzukuriya ya zama namiji ba makawa ya zama namiji sannan a samu arrushut shine kimtsuwa wannan sharadin shi sun yi sabani amma dai so samu ne ya zama rashid ko rashid kimtsatse na tsatse saboda ciwo a wurin mutunci ne da mutuncinka da ƙimarka da kamalarka ka tafi wani gida neman aure a rasa wanda za a sa ya ba da auren sai wani lamba sha uku lamba sha bakwai an cima aurenka mutunci tarihi ko ba zai manta ba kuma kai ma an koya maka darasi kenan gidan ba su da kamashi ko kuma abin da yake so a wurinsu ba laifi ba ne kuma zai ci gaba ma da yi amma gwargwadon wanda ya zo shi ya ba da auren gwargwadon yadda aka mutunta auren ka duba yadda magabata suke auren shi waliyin majibincin ya fi kowa girman haƙƙi al'ada ce a ce shi uba ba zai zo ya bayar ba idan ba nan da tsatsan kirki uban da ya haifa ya zo ya bayar amma za ga 'yan uwa da uba zai tubure ya ce shi zai bada ishi sai su ta fada amma kuma da zai ba wani dan siyasa ko ba za su fada ba tare da wancan ya halatta wannan ya halatta afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa tujahiduna bi ba'd tunda da ya halatta ya ba wani to ya halatta ya bayar da kanshi kaga kuna gada gada yaga kuna waya kuna waye daka idan wali ya cika wa'annan sharuɗa shikenan an mutunta aure an bashi darajar da ya kamata babu wata damuwa wa alaikum assalam eh a wannan shine aka cewa wani shugaba ko sarki ko wani jagora na al'umma zai iya zama waliyinta wannan yayi su dama babin sunan suke zuwa su shiga ba za a koma wajen iyayen mutum da ya fita musulunta dama inda ake maganar wali in ya zama kafiri ba za a damu ba shine mutum ya tafi can anguwar wasu ahlul kitabi yace zai auro yar wani fasto kila duk yan uwanta arna ne wa zai bada wa cikin arnan za a sa wani ya bayar shi kuma ya ya ya kwafsa ko kuma yadda Allah ibn Baz yake ta ba ma da ja aya ta biyar sura ta biyar suratu suratul maida babu laifi ka je ka auro ahlul kitabi amma in ka koma aka ce to babin shawara sai karka aura kai ne zaka yi da su me ka hango tsarkin ko tsaftar ko gayun ko haduwa fada daya daga ciki ba ko daya in dai gayu ne ba yan gayu bane ganin kitse kake wa rogo tambaye makotansu ka tambaye makotansu sai su baka ta'arifin gayu lugatan wasilahan a wajen wayancan mutanen to tsarki ka hango inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ina tsarkin kai tsarki duka kala biyu kafirai ba su da shi tsarki kala biyu ne akwai tsarki daga Allah akwai kuma tsarki da mutum yake fafutuka ya samarwa da kanshi shi in ka dauki wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adha فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء في المحيط ko sai yake cewa eh menene gaba wai wala takrabu hunna hatta yatahurna fa idza tatahharna sarki kala biyu aka fada a wurin nan kar ku kusance su hatta yatahurna kaga daga tahura harufa uku sai ce fa'iza ta tsahara na ta tsahara shi kuma mazidin bi harfi za'id ta harfi ta'i az-za'id sai aka ce tsarki kala biyu ne in aka ce tahura tsarkin da baka da hannu a samuwar shi haka yazo daga Allah falala ce ta Allah shi yasa game da Qur'ani a ƙarshe ƙarshen suratul waqi'a yake cewa la yamassuhu illa al-mutahharun sai waɗanda aka tsarkake so ya aka tsarkake mala'iku mala'iku amma a ƙarshen wannan ayar ta wa yas'alunaka 'anil mahid can ƙarshe sai ce inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin mutatahhirun su ay masu tsarki masu wankan janaba masu wankan haida masu wankan nifas masu wankan mako mako masu wankan al'idani da sauransu to sai aka ce mata fala taqrabuhunna hatta yatahurna me at-tuhur anan inqita'ud dami to ita kafira ta ma san yankin jini dan in ka ce a jira jinin ta ya yanke to me jinin ya hada ka dama da za a jira shi dama me ya hana ka bai hana ta komai ba to me kuma a jira shi ya yanke kaga bata shigo nan ba fala taqrabuhunna hatta yatahurna bata shigo nan ba fa iz wa idza tatahharna ko fa idza tatahharna shi ma da fa idan suka yi tsarki idan jinin ya yanki suka yi wanka ita duka ba ta yi idan suka ce ƴaƴan su gaban musu ƙwarya ta bi ƙwarya in ta bi akushi fashewa za ta yi ba za a fasa akushin ba amma za ta fashe ita ƙwaryar to kai kai za ka fashe da kai bi su ka zo dai ga yayan musulman nan sosai shi yasa za ga wasu ke cewa ma ita fa wannan ayar ma an shafe ta mun an rike cikin suratul baqara ma ta shafe ta tunda an ce kada ku aure mushrikai zani la yankihu illa zaniya aw mushrika to ita ita na ciki sai ka hada da ita kai musu kudin gora ka wuce to da aka dai wala nikaha illa bi wali wali ya zama musulmi tunda musulma za a aure wa alaikum assalam na'am ya mun yi maganin wannan ya halarta ai uban ya shi ke da yancin ba da auren walittakar ko in ya ga dama sai ba ƴan uwan shi in ya ga dama sai ba abokan shi in ya ga dama sai ya ba dangin shi in ya ga dama sai ya ba iyayen gidan shi ila a kasuwanci ila a siyasa ila a harkar ofis ila wani alkhairi da wani ya mashi ya halatta ya bari in ya bari yayi zai iya cewa a jira wane yana china watan gobe zai dawo shi zai bada wurin ko kuma duk ga ƴan uwan ya ce a kira wane yana china yanzu an taru a masallaci za a ɗaura wani sai kira shi a waya a sa hansuri sai ya bayar da aura in an tabbatar shi ne ba robot ba ne da haɗa ku da robot duk da aka ya halatta wannan mutum ba zai zama abin zargi ba yancin shi ne da aka in aka kiyaye wannan awali shi kenan babu wani aure cikin aure-auren magabata face sai da aka samar da wali majibinci kenan yana da tasiri mu mu'mine rayuwar mu mu kanmu muna rayuwa ne da majibincin mu Allah madaukakin sarki zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut والذين abin nan su kafirai ba su da majibinta ba wanda zai jibince su ba wanda zai musu kaza ba wanda zai musu komai amma mu mu'minai lana al-maula wala maula lahu wa alaikum assalam wannan yana ga an riga shi man bayar da amsa ko sun fito sun ta fada da habaici irin auren da yan fim suke yi da sakin da suke yi in aka yi aure a drama ya yi ya riga ya kullu wa ya ce ba a wasa da aure ba a wasa da saki ba a wasa da yantawa annabi ya ce ina abubuwa guda uku baki rijiya ne sai za ga farfeso ko dr bashir aliyu umar hafizahullahu ta'ala ya ba da fatawa suka yi ta faɗa cewa sakin da ‘yan fim suke yi sakin ya yi shi akan cewa an aka yi aure a fim auren ya yi shi wannan suna da saɓani amma aka yi saki sakin ya yi don aka zo aka ce a fim ne wane shi ne mijin wance a fim kira bai taɓa ganinta ba script ne ya haɗa su script na fim ɗin shi ya haɗa su darakta da producer su ne amara kirazan sharrin da waye sai a fim ɗin sai ya ce ya sake ta to yanzu sakin ya riga ya fito idan ya je kanta zai ga la muhallalahu dan ba matar shi bace ya saki wadda ba matar shi ba to yanzu sakin sai ya fara sacin ina ne wannan mutumin yake da igiyar aure ta gaske matar shi ta gida ta sauku in ɗaya ne a can ɗaya a can biyu a can biyu a can uku a can uku a can in ya koma sai ba ta haƙuri ya ce daga wannan fitowar ba za a ƙara ba ko kuma ya faɗa musu shi a daina sashi wurin saki akwai bai musu suna ba a to yana da mata ita sunanta da bambanci ko to ai da sakin nanan amma da yaje sai ga ba muhallin wancan bane ba muhallin bane sakin da yana nan ai saki ko ko race saki akai ko ko sakin shi akai a ruɗu ina ga mai iziya ko mai risala duk sun tattauna wannan haka mai nizwahu da su malam mai askari duk sun tattauna har misali suke ba rakara in ka samu alkhalil na musamman sharhin muktasar din zaka ga idan mutum yana da mata hudu misalin da suke bayarwa duk suka sa kaya iri daya kila ya dan yi aje abin hawan shi anan ko ya fito da dan bene haka ko window sai wata na lekawa yana ganin tana lekowa daidai ya zo wurin sai ce maza ta koma ya ce na sake ki ya ce maza ta koma tsakar gida suka zauna tare da mata a shi ranar da sun yi anko kaya iri ɗaya ya ce wace ce ta leƙa ta ƙi faɗi kuma suka kasa gane ko wace ce to a ƙa'ida kuma a bayan san ya ce ya sake ta ko to su malam malikiya saboda suna ba saddu zari'a muhimmanci aka ce mafi sauƙi duka hudun sun so sai dai dun ya dawo da su sai dai ce to ɗaya ne duk ku dawo ku kiyaye ta ja musu wasu kuma suna ga ya zaɓi ɗaya kawai wadda ya san wadda za ta aika ma dai ku haɗa baki ba zai zai daki ɗaya rufi so da aka ba makawa aure sai da wali so da aka auren da ake irin a facebook bai yi ba ko yarinya ta hau live ko tiktok ko sai cewa ke santa ta ce wancan ya ce to ai zai ba da ita wani wani wani bakware daga gefe sai ce zai ba da ita ko sai ce to kai wane yaya sadakin fa turo man sai a tura mai duk ba an yi irin wannan auren a nan kasar sai a daura auren duk bai wani fi kama da wasa bai yi ba saboda shi wanda ya bada ita bai da hurumin ya bada ita ita kuma mace dubburin kasarta duk imaninta da takawarta za ta iya bayar da kanta ba bata isa ba mace ba ta aurar da kanta dole sai dai wani cikin auliya uha ya bayar da ita sai ce wala nikaha illa bi waliyin ko sai ce wa shahidi ya adil ne ko ko ya faɗa sadaki bai faɗi wa shahidai ne da shaidu guda biyu saboda hadisin imran dan husayn cewa wala nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin duk da isnadin shi akwai eh abdullahi ibn muharris suna cewa huwa matruk ba yadda za a yi aure ya yiwu sai an samu shaidu shaidun karanci su zama biyu su ma suna da sharuɗa malaman mazhabobi gaba ɗaya sun yadda sun haɗu ijma'i kenan kan cewa shaida dole ya zama baligi sanan dole ya zama mai hankali shi ma nan malaman mazhabobi gaba ɗaya sun haɗu sannan dole ya zama musulmi ko ka gayyaci kafiri bikinka ko aurar da yarka ko ya zo ko kai ya zo bai da amfani sai dai ya zo din shi dan shi ne amma musulunci bai da bukatar shi da shi a yayi recording a ya rubuta a yan bashi script din a duk bai yi ba ba da bukata saboda Allah cewa wa ashhidu zawayya ajilin sai ce minkum ku su wato ku musulmi ku musulmi za ka yi koyo ya ga cika ɗaurari shaida ko ka je nashi ba da da alaka to sai al'adala ya zama adili in ce adili mutumin da alkhairan shi sun fi sharrorin yawa ko kuma yana da matsaloli ko sharrorin da basu bayyana ba laifukan da basu bayyana ba to amma shi wannan malami sun yi sabani dole shaidar sai ya zama adili ja in dai ba ya zama murtakibul kabira sosai ba haka ba laifi shi yasa yake so shaidun a gayyato da yawa sai da akalla in an sami abin nan fitar wasu ko rashin cancantar wasu su zama shaida to akalla ba za a iya rasa biyun da za su zama shaida ba yace illa ayyakuna abilan aw ghayra muslimin yanzu ya koma kan waliyi ne kuma wannan jumlar da ya hada ta da can ne wala nikaha illa bi waliyin da sai ce illa an yakuna adilan aw ghayra muslimin sai dai idan shi waliyin ya zama adil in an ce adil shine wanda ya kiyarda matar ta yi aura yace sam sam sam ba za ta yi aure ba Allah suratul baqara yana cewa wala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna kada ku hana su su koma su sake auren mazajen da suka aura a baya saboda diyarka ce saboda kanuwarka ce saboda yar uwarka ce wani miji ta aure shi daga baya suka samu matsala ya sake ta har ta zo ta gama idda kila ma har sai wani auren daga baya ta same ka ce baba zan koma gidan wani kila wani da ke dagin shi kila wani da bai mutunta shi ba dai na so ta koma ba ka hakura Allah ce kar ku hana su sai dai kana da wani dalili kuma na shari'a to wannan kuma zaka iya fakewa da shi sai ya zama hujjarka kan cewa to ai wancan bai cancanci a bashi aure ba a irin wannan zubi ko a irin wannan yanayi sannan aw ghayra muslimi ko kuma ya zama ba musulmi ba ko shi waliyin ya zama mahaifin ya zama ba musulmi bane to kaga ba zai bada aurenta ba ta musulunta ba danginta kusa ko an san danginta ga aurenta ya taso shugabannin musulmi sai a sami wani cikin jagororin musulmi sai ya bada aurenta sai waye juzu ko ko ba shi anan waye juzu li kulli wahidin min az-zawjayn ya halatta ga kowane daya daga cikin masu auren guda biyu shine ya halatta ga mijin da zai yi auren ya halatta ga matar da za a auren su yi mene ayi wakila li akadin nikahi walau wahida ya halatta su duka biyun su wakiltar da wanda zai kulla auren misali kai yanzu zaka iya zuwa ka ce to kai ne kake son amara ko hafsa ko wace ce yar can gidan sai ka zo ka samu wani ka ce wani akwai aure na ranar alhamis a ran juma'a da an gama sallah da haka kai ne wakili na wajen karɓo wancan auren bayan ka faɗi haka ka tashi kenan sai ita matar da za ka aura ko majibintanta kuma sai suka sake zuwa gun wannan mutumi suka ce to muna da aurar da ya ranar juma'a kuma kai muke so ka ba da aura to yanzu ya za yi kai aka ɗora wa ka karɓo kuma aka yi aka ɗora wa ka baya da shi ne ce ya halatta duka biyun za ka iya ni wani wanda nike matsayin waliyin wance na aurar da ita ga wani kuma ni da ke wakiltar shi na karɓar mashi zan faɗa mashi yayi wannan zai kace ba mutane a garin ya ci tudu biyu da yawa to amma kuma ya halatta kuma kila wata bukata za ta iya sa bukaci ai haka za ta iya sa a buƙaci ai haka kaga ce wani mutum ne mai daraja mujabud da'awa ne ku dangin uwa kuna so yar ku ta samu wannan albarka ku ma me dangin mai karba ku to ya ce to duka an hada maka je ka bayar din ka karba sun ce akwai hadisin Uqba ibn Amir wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam kala li rajulin atarda an uzawwijaka fulana yace ma wani mutum zaka yarda in auren maka da wance kala na'am yace eh zan yarda ka auren man da ita sannan sai yace ma matan atarzaina an uzawwijaki fulana ke ma yanzu kin yadda in aurar da ke ga wance ga wane kaga ya annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim shi kan kat kenan ma shi kenan ita ma wannan mata sai ta ce mashi na'am fa zawwaja ahadahuma sahibu sai aurar da ɗayan su ga ɗaya shi shine wali kuma shine wakili ya aurar ya karba kuma auren yayi da aka dai irin wannan ana iya yin shi kuma ya ya halasta sai dai kawai za ka ce galiban sai ƙila yin da zumunci sosai ko to wannan shi ne abinda ya kulla a kamar shimfiɗa ta shi wannan kitabun nikah da ya kulla to sai sabon fasali a gurguje inda a cikin wannan sabon fasali abinda zai fi mayar da hankali shine ne wasu kullakullan aure mana wasu nau'uka na aure wanda ba su halatta ba akwai auren da ba su halatta ba yace wa nikahul mut'at auren mutu'a bai halatta ba shine annikahu ila ajali ai aure zuwa dan wani lokaci irin abin da yake ce mashi temporary marriage ai aure zuwa wata daya ko shekara daya kai in dai an yanke mashi lokaci ko ya kai shekara goma ma shi aure kawai ka kyale shi ba shi a kulla amma ba mamaki ma yanzu aka kulla kuma zuwa an jima ita ita shi shi mai auren ya ji baya so shari'ar musulunci kuma ta faɗa ka'idoji da da abin nan ba laifi a haka an ɗaura wurin yanzu mijin ya ga a shi ma ba ba ma ya san matar ila ko da dama yake so ya kwallafa rayuwar shi ya bi ya bi ya bi ya shigo nan an gama daura aure a masallaci yana buɗe waya sai ta ganin miss call to ai wance da kake so iyayen sun yadda za a baka ko ita ma ta yadda a yi da kai kuma ɗaki ɗaya gare shi sai ya saki wannan da aka daura yanzu sai ya sake ta kawai in wanta zai za ce duk an bata mata lokaci wane ne wane ne ya dai halarsa kawai yanzu shi muke magana kai yanzu an bata maka da kai har haram ma kana bata ma lokaci ko ko ko har wajibi irin su ai wannan za ga ina ga suratu suratu suratul baqara yake cewa wala junaha alaikum in tsallakatumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tufridu lahunna farida babu laifi a gare ku in tsallaktumun nisa'a in kuka saki mata yayi amfani da in to da abin bai cika faruwa ba bai ce iza ba babu laifi malam tamassuhunna matukar ba ku shafe su ba ko kuma ba ku yanka masu sadaki ba a irin wannan yanayin ya halatta kai kaga dama ka saki sadakin ka ya tafi to sai ya ce wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu wa 'ala al-muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsini daka akwai mut'atu aure na mut'a to sannan akwai mut'atu talaqi wanda wannan ayar ta yi maganar wani bangare in an ce mut'atu talaq shine in ka saki mace sai ka jiyar da ita dadi kai mata alfarma mana ka ba ta wasu kaya na alatu ila kuɗi ila kayan kuɗi ila kayan ado ila ƙaddara alal musu ƙadaru mawadaci daidai samun shi wa alal muƙutiri ƙadaru talaka ma daidai samun shi ko a tamfatirmi ɗaya ne gaddamar masaka ka ba ta radda ta gama idda za ta tafi sai ka bata in ko kana da hali sai kai mata fiye da wannan sai ga miliyan kaza ga keke nafif guda biyar ko ni gida a can shi ma ga takaddun sannan ga umra ko hajji Allah ya haɗa kowa da rabin shi an yi rabuwar mutunci kenan kuma Allah ya ce hakkan alal muttaqi eh wajibi ne akan masu takawa in kaga ana kin yi takawa ce baya amma wani ma yin sake ta sai je ya cire wani fallan kwano a saitin ɗakin ta la tukhrijuhunna min buyutihin ɗakin ma nata ne ai sai ta gama idda ya dawo hannunka su ma matan wala yakhrujina su ma da taurin kai wasu sai su fita ka ce wala yakhrujina illa yatina bi fahishatin mubayyina da haka akwai mutu'atut talaq shi mutu'atut talaq kala biyu ne saki kala biyu ne akwai wanda ka saki bayan an yi zaman aure shine Allah madaukakin sarki yace walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqi duk wanda kuka yi zaman aure sannan ka sake ta lalle kai mata mutu'atut talaqi kuma haƙƙi ne akan masu takawa amma wanda yanzu aka daura auren ka ce ka sake ta in an yanke sadaki ta ci rabin sadaki ko idan ba a yanke sadaki ba fa sai kai mata mutu'a to shine aka ce haqqan alal muhsinina shi kuma haƙƙi ne ga mutanen kirki masu kyautatawa in dai tai sa'a ta aure na kwarai to sai mata mutu'a to sai kuma kaga mutu'atu annika da mutu'atu talaq sai kuma mutu'atul hajji mutu'a a aikin hajji nan je aikin hajji ɗaya daga cikin nau'ukan akwai mutu'a mun yi bayani akan shi to irin wannan annikahu ila ajalin din haramun ne to amma shi me yasa ya kawo maganar anan saboda ya yanke wata wata magana da kila ka iya samun wani mutum ya taso da ita yace wa nikahul mutu'ati mansukhun auren mutu'a an shafe shi kenan da can ya taba zama shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyale sahabbai so rika yi babu sabani kan cewa a wasu shekaru a baya ya taba zama shari'a tun Annabi na dare a cikin suratul nisa Allah yace famastamta'tum bihi min hunna fa'atuhunna ujurahun gurgurdan yadda kuka ji dadi da matan nan a dan zaman auren da kuka yanke za ku yi to lalle ku ba su kudin da aka yanki dubu goma ashirin dinari kaza kaza to ko ba su za ku yi aure wata ɗaya ko za ka aure ta zuwa wani kwas da za ka yi a nan wata shida ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko hudu to ku ba su kuɗinsu to amma daga baya fa sai aka shafi a cikin sahihu muslim hadisin ibnu mas'udin ya tabbatar da cewa eh da sahabbai suna yi abdullahi dan mas'ud yake cewa mun kasance mukan fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ba ma tare da matanmu sai muka ce mashi ala nahtasi ya rasulullah da irin wannan fita haka matan mu na gida ba ma dandake kanmu ba kawai ayi aikin addinin kan jiki kan karfi fana hana an zalika sai yace ba za ku yi ba thumma rakhasa lana ba'da an nankiha al mar'ata bisawb ila ajali daga nan sai ba mu damar yace to tunda haka ne ku iya auren mata zuwa dan wani lokaci sai ka bata riga ko takalmi ko adda ko wuka ko ‘yar akuya in kana da ita ko ɗan tulun madara ce to za mu yi aure mun kawo harin yaƙi ne mun kawo waye wata ɗaya wata biyu sati ɗaya sati biyu wannan hadisin mansuhi ne su da daga baya sai aka shafe shi ya zama haramun ila yaumil qiyama nabi sai ya haramta shi Allah da manzo sai suka haramta shi har zuwa ranar alkiyama daka wannan nau'i na aure haramun ne yan shi'a na yi amma haramun ne duk hujjar za su kawo ɗayan biyu ne ko dai hadisan da suka inganta an shafe hukuncinsu ko kuma wanda ba su inganta ba ba mu da bukatarsu sai ce wata halil haramun halattar da matar da mijinta ya mata saki uku shi ma haramun ne la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalala Allah ya tsine wa bunsurin aruko wanda yake halattarwa ko wanda ake halassawa idan namiji ya saki matar shi sakin da ya kai uku to ba ta halatta a gare shi har sai ta auri wani namijin to wannan mijin da za ta je ta aura shine kada wani su shirya da wancan ya zo ya aure ta don ya sake ta don ta koma gidan shi ba ruwanka ka kyalje can ce aurenta ita ya halasta ka tsara auren ta auri wanda ta san ba zai dade ba wani sanata Abuja sun rabu saki ya kai uku sai ta gangaro karkara ta samu wani mazaunin karkara sai ta aure shi da katuwar motarta da umara duk ƙarshen wata da wanke gashi a Dubai da yawan bude ido a Ingila shi kuma Ingila ko amab bai san inda take ba ma ana yin auren sati ɗaya za ta iya tada mai balli lalle ya bata kudin wanke gashi ya cika mata 990 mazaunin karkara mana ya zai ga asara ina an dai ba aka cika ba zai dai a rabu kaza kaza a to a yi dai gida man da sadaki na ma ita wurga mai yan kayan shi wasu na wanda ya da to ita ta tsara haka shi mijin bai sani ba ba laifi amma mijin tsohon mijin ya samu sabon mijin ya ce to gaga matsala ta uku tsakanina da wance ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ka aure ta sati ɗaya ka sake ta ko ya sako ta hatta tanki hazau da nagaira ko ya sake ta sai ta aure wani wannan ba aure bane shi wancan ana ce mai bunsuran aro to bunsuru dan gida mai aka kare da shi balantana na aro an gama da mutum kenan to amma inda suke tattauna shi ne shin wani daga nesa zai iya kawo ɗauki tana da 'ya'ya da wancan kuma sun shaku kuma kaza kuma kaza kuma kaza kai daga nesa ba kai magana da tsohon mijin bai ta ba ta san dalili ba sai ka zo ka aure ta da niyyar ba za ku daɗe ba za ka sake ta suka ce in ba wanda ya sani ba wanda ya sa ka baya za ka iya yi saboda akwai yiwuwar ka aure tan kuma ka ki saki ka aure tan sai kaga ai kai sai yanzu ma kai mata a ƙarshen rayuwa eh din na farkon matan kaddara ne sai yanzu kai mata natsuwa da kula da hankali da waye da duka to kaga ma magana saki ma kuma bata taso ba to dama dai baka yi ajandar cewa da ita sakin ta za kai ba sai ka kyautata mata sai ta zauna hasin ilan nasi sai dai kawai ka san yadda za ka yi kuma wancan kila ku zauna lafiya kar kila kuna da 'yar alaƙa ya ga cewa to ka yi mashi ba daidai ba so da ka ba a tahali shekul islam ibn taymiyyah al-harrani kuma yana da wani littafi da ya sa mashi suna bayanu dalili ala ibtal tahlil bayanin dalilai na shari'a game da ibtalit tahlil wajen bata irin wannan auren da mata ke na kashe wuta sai wani namiji ya shigo ya goyi bayan su dan a samu da ya sake su wa kadhalika shigaru haka baya halasta ai auren shigari auren shigari shine ay yaqulu ar-rajulu zawwijni ibnataka wa uzawwijuka ibnati aw zawwijni ukhtaka wa uzawwijuka ukti kana da ya mace ta isa aure wani makocinka ko amininka ko abokin harkarka yana da ya mace ta isa aure kika ce wane mu haɗu manaran juma'a ka aurar man da yarka ni ma zan aurar maka da yata ba sadaki rashin sadakin shi yasa auren ya zama haram amma in ka ce to sadakin yarka a yanke zan bayar ni ma zan yanke sadakin yata zaka bayar ba laifi yayi a sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri diyar aminin shi sai na Abi Bakrin ko amma an sa sadake yi irin wannan babu laifi amma dai a ce aurar man da yarka ko yar uwarka zan aurar maka da yata ko yar uwata walai sabaina na sadaqun babu wani sadaki a tsakaninmu to wannan auren shine yake ce mishi nikahu shiga baya halatta aure ne na haram yace wa yajibu ala zawji wajibi ne ga miji alwafa'u bi shartil mar'a ya cika sharadin da matar shi ta sa mashi wannan kuma tun a neman auren ne ake yi kaje ka ce kana son ta sai tana da sharadi ba za ka yi mata kishiya ba sai ka ce ka yadda ta ce a rubuta ka ce a rubuta ta ce a rantse ka ce a rantse a sa lauya a sa lauya duk kuka yi sharaɗi ne ta sa maka sharaɗi na biyu ta ce za ta ƙari shamassas ɗinta a nan a biyu kuma za ta yi fiyaddinta a jamaika ya garin wani mawaƙi can go ka ce ka yadda daga baya sharaɗi ne kuka yi ko ta ce za ta aure ka amma ba za ka raba ta da garinsu ba ba za ka raba ta da garinsu ba dole wa'in sharuɗin sai ka cika ta ce za ta aure ka amma za ka bar wata sana'a da kake ka koma wata ka ce ka yadda misali in sai ta zo ta ce to za ta aure ka amma za ka dena aikin da kake na gwamnati a ƙaramin ma'aikaci don salarin ba yawa za ku je a ciwo bashi kai ka rika kasuwanci zai fi kawo kuɗi duk sharaɗin da ya sa maka to duk sharaɗin nan da kuka yi to shine ya ce ya zama tilas ka cika mata in ba zai ciku ba ka sake ta amma kuma akwai ƙaiji eh shine maza zai dan masa sauki sauki ko Allah da ya ce wa aufu bil uqud ko wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula wani sharadi ne ba za a cika ba illa ay yuhilla harama sai dai in sharadin da ta sa maka din ya halattar da haram aw yuharrima halala ko kuma ya haramtar da halal to shine sharadin ba za a cika ba amma da misali ta zo ta ce maka za ta aure ka amma za ta yi aikin gwamnati ka ce ka yadda ba da maka hana ta ka riga ka yadda sai dai ka lallashe ta ta janye sharada bayan kun yi aure amma ta tubure sai ta yi dole sai ta yi amma shi kenan sai ce ta yadda za ta aure ka amma za ka saki ta gida to ai sakin ta gidan haramun ne to bai halarta ba wannan sharaɗin ta ce to ta yadda za ta aure ka amma za ka saki uwar gidanka da kuke da 'ya'ya tara daga ce babu damuwa ke ke irin ki ko duniyan ma aka ce mutum ya saki ai sai ya saki dukka kakkan ba mata ta shigo hannu ana shigowa sai ka ce mata ayya ai muna ga magana na dawo ina bita sai naga sharaɗin ashe baya halasta a cika shi qala sallallahu alaihi wasallam ka cika ta da in kai ta ce ni ba ruwa da hadisai a ba ko shi da hadisai wani shi dane yayi yake to wannan sharadin ba za a cika shi ba kuma ko ka ki cika ba ka da laifi to amma suka ce inda suka yi sabani shine idan ta ce za ta aure ka amma ba za ka yi mata kishiya ba to wai za a cika wani sharadin ko ba za a cika ba wasu malamai suka ce za a cika tunda kai ka yadda wasu suka ce a'a to ai ƙara auren ai shari'a ce ta halatta maka dan me ita za ta haramta maka sai dai ko kai tawili ka ce a ai kai abinda kake fahimta ta yadda za ta aure ka amma ba za ka yi mata kishiya ba ka haɗa su sai kai auren ka a Kaduna ka ce ka samu aiki a can ka samu wani aiki ai akwai wanda ke ko ka samu aiki a can ko yanzu misali ta ce ta yadda za ta aure ka amma sai ka aske gemu ka ce to amma bayan an ɗaura auren ko eh bayan ɗaura auren aka ɗaura ta ga shiru sai Allah ya haramta ke kina kokarin ki halasta abin da Allah ya haramta ne ni da ke fawon mu ba ta kai nan ba garin zon ne yare ta kaci amana ta kayi waye kayi waye kayi waye su da ka in mutum ya je neman aure mace ta fara kawo sharuɗa akwai buƙatar ka zauna ka nazarta su duk yau wanda kake da mafita ka iya yadda amma wanda ka san tarko te maka za ka iya faɗawa to ba yadda ka iya ta ce za ta aure ka amma bayan wata shida za ka kai ta haji ka ce ka yadda dole ka kai ta ai ka kai ta haji ba haram bane ba halal haram bane ko haram ta halal ai baka taba kai ta gida ba to dama a ce aka dole sai ka fara kai ta gida ai wanda aka ce sai ka fara kai ta gida uwar gida tana da nata halalar amma dai nan ba a ce ita zaka fara kaiwa ba tunda ita ba ku sharadi ba haka dole zaka nemo kuɗi ka je ka ka kaita suna ce akwai hadisin sayyidina Abi Hurairah wanda cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam naha ay yakhtiba ar-rajulu ala khitbati akhi aw ay yabi'a ala bai'ati akhi wa la tas'alu al-mar'atu talaqa uktiha annabi yace ya ku mata a hirdinku kada watan ku ta nemi a saki yar uwarta litakfi'a ma fi suffatiha aw ina'iha wai dan ta kwarfe abinda waccan ke yi ba tace zan aure ka ma za ka saki ta gida dan budget din duka ya dawo nata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna ma rizquha 'ala Allah hakura kawai ki shiga arzikin kina nan a hannun Allah amma mace tana da damar ta ce za ta aure ka amma ba za ka hada ta da matanka matanka ba za ta yi samu wannan sharada za ta yi samu wannan sharada kuma in dai ka yadda to dole kai mata gidanta daban in dai ka yadda to sai dai ka hakura da kuka tashi rabuwa sai dai a rabu kenan ko ka lallashi ta ai wannan wayo za ka yi mata ko sai ka shaƙu da ita ko ka yi yadda za ta shaƙu da kai ahasin ilan nasi in dai kana miƙawa ɗan adam yana sakin jiki da kai sai ta gama shakuwa da kai nan kawai inna lillahi inna ilaihi watan gobe zan koma garin mu yayi kafar ka kafata kaka tuna mata wancan sharadin ba eh amma da kuka samu matsala in kuka je garin ku sai ta tuna ba ai har da zan dawo ne biki tuna min ba da yanzu nan za ta iya cewa ita kaza kaza shi yasa ba a ba mata amsa in suna surkulle sambatu ne wannan daka illa ayyuhilla harama aw yuharrimu halala wa yahrumu ala ar-rajuli ya haramta ga mutum musulmi ayyanki hazaniyatan ya auri mazinaciya aw mushrikatan ko mazinaciya ko mushrika ko baya halatta matukar ka san mace na zina karka aure ta saboda ba maganar kamun kai sharrorin da zinar ke da shi ba kadan bane الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك يتي وحرم ذلك على المؤمنين أن هرمتا مؤمني إرم ونن أولا مسلمي نيمي tagari kamammiya mai natsuwa da makamantansu mutu ya haka ya huta sai ce wal aksu ko haka akasi shine ita ma mace karta aure mazinaci kuma karta auri mushriki wazani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik to akasin shi ma yana nan a haƙƙin ita matar na ga sai dai ko mu bashi haka saboda sauran bayanan na dan fadi sai mu tashi man sarraha alqur'anu bi tahrimihi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وإن لم تكن لا تؤمن لكن بما أقول